miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatun wanda littafin sahih bukhari wanda muke gabata wannan masallaci mai albarka usman bin affan kofar gadon kaya kano nigeria wanda muna cikin isar hadisul ifk isana na aisha da munafukai da suka mata nifaka suka tumce ta da alfasha za mu karisa hadisin yau insha Allah bismillah mal
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذن يومئذ من عبد الله بن أبي بن سلول قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا ميت فقام سعد بن معاذ الأنصار الأنصاري فقال يا رسول الله أنا أعذرك منه إن كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا من الكذرة أمرتنا أمرت أمرت أمرتنا ففعلنا أمرك قالت فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن حمله حمية فقال لسعد كذبت لأمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله فقام أسيد فقام أسيد بن الحديبي وهو ابن أم سعيد وهو ابن أم سعد ابن أبا معاذ فقال لسعد لسعد بن عبادة كذبت كذب كذبت كذبت لأمر الله لأمر الله فنقتلنه فإنك منافق تجاد عن المنافقين وتساور الهيان الأوس والخزرج حتى أبوا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكتا قال فما قص يومي فما قص يومي ذلك لا يلقى لي دمك ولا أقتهل بنوم قالت فأصبح أبوي عندي وقد بقيت ليلتين ويوما لا أقتهل بنوم ولا يلقى لي دمك يظنان أن البكاء خالق كبدي قالت فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي قالت وبينما وبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم ثم جلس قالت لم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني قالت
ana cikin wannan yanayi maganganu sun yadu kuma Allah ya rike wahayi ba a yi wa annabi wahayi ba don ya gane wannan abin ya faru ko bai faru ba kamar yadda na muku bayani jiya wannan dalili ne da yake nuna cewa maza Allah sallama bai san gaibu ba sai abin da Allah ya sanar da shi yace sai ya tace sai manzo Allah ya tashi ya hau kan mumbari wata rana a wannan rana ya miƙa hanzarinsa da uzurinsa zai yi bayani kenan dangane da maganar da munafukai suka faɗa faƙalar sallallahu alaihi wasallam minbar ya mashar musulmin man ya'zuruni wato daga uzuri ne ai man yuqimu uzuri in kafatuhu ala qafi fi'lihi ma'ana jama'a ina sauke hanzari na in nayi sakayya akan mummunan abinda wannan mutumin yamin ku zama shaida shine man ya azurini zan yi mai sakayya in na masa sakayya akan abin da yamin ba daidai ba kamar wani ya maka ba daidai ba ka ce jama'a ku zama shaida idan na ɗau mataki akan wane dangane da abin da yamin na cin mutunci na da cin mutuncin iyalina ɗaya kenan ko kuma man ya'zuru ne jama'a waye zai taimake ni man yansuruni wa zai taimake ni akan wannan mutumin da ya cutar da ni akan ahalina akan iyalina yanzu bayani ya fara zuwa ga manzo Allah sallama cewa wannan aiki ne na munafukai min rajulin qad balagani azahu fi ahli fi ahli dangane da mutumin da cutarwarsa ya riske ni har cikin gidana fi ahli baiti ya cutar da ni har a gidana ce yanayi irin wannan annabi ya tashi yana bayani wani ya shiga hakkinsa har akan iyalinsa har akan gidanshi haka ai babbar magana ne fa wallahi ma alimtu ala ahli illa khairan abin da ya tunkushe aka rasa yadda za a yi sai da annabi ya tashi ya ce kai jama'a na rantse muku da Allah wallahi ba abin da na sani akan iyalina in ba alheri ba matata Aisha mutum ya kirkice abin da ake faɗa ba ta yi ba ba abin da na sani akan ta in ba alheri ba wannan bayan ya nemi shawarwari kuma ya yi tambaya kenan abin da aka gaya masa ya ce a cikin wannan al'amari walaƙar zakaru rajulan sun ambaci wani mutum da suke tuhumansa suke tuhuman iyalina da shi shine safwan ibn al-mu'attil as-sulami ma alimtu alaihi illa khairan ba abin da na sani akan shi in ba alheri ba kuma wannan mutumin wa ma kana yazhulu ala ahli illa ma'i bai kasance yana shiga gurin iyali na face tare da ni ballantana a ce ya zo ya keɓanta da iyali na a ga wannan yana nuna cewa ko da mutumin nan yana da alaƙa da gidan annabi sallallahu alaihi wasallama bai taɓa shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga shi sai shi ba a'a sai dai in annabi yana gidan yake shiga don haka wannan tuhumar da aka yi wa wannan mutumin shi ma ba abin da ya same shi bai yi ba abin da ake zarginsa safwan ibn mu'attal as-sulam shi kuma kun sani cewa a tafiyar ne da aka manta na Aisha a hanya shi kuma yana tafowa daga baya sai ya zo ya ga alamar duhun mutum sai ya bata abin hawa kawai ta hau a matsayin ta na mata annabi bai kamata bai kamata ya bata taulakanta ba ya taho da ita shine kawai aka juya zancen kawai aka ce ai barna da ita kun san mutane suna da juya magana ɗabi'ar munafiki duk munafiki wanda yake yana da nifaka to ana iya yin magana sai canja ta ce ai kaza ne to haka aka juya wa annabi wannan zance akan wannan bawan Allah cewa ai ba wai ɗauko ta kawai yayi da sunan taimako ba a'a kawai zuwa ya yi fasadi da ita ya barna da ita Allah sauki Allah sauki faƙama ana cin wannan sha'ani sai sa'ad ibn mu'az mutumin madina ne sai tashi ya miƙe ya ce ya rasu Allah ana a'ziruka minhu ni na karba hanzarinka ni na yadda na karba abinda ka faɗa a ɗau mataki akan shi in kana min al-ausi darabtu unqahu idan wannan mutumin daga kabilar aus yake kabilan mu kenan shi da mun dan aus ne ka bani dama zan je in sare wuyansa wanda ya yada wannan sharri wanda ya yada wannan ƙarya in kana min al-aus darabtu unuqahu wa in kana min ikhwanina min al-khazraj shine ba haka shi shi al-aus ita ce kabilarsu wancan kuma ƴan uwansa yace ikhwanina idan yana cikin ‘yan uwanmu ne ƙabilar khazraj amartana fafa'alna amraka ka ba mu umarni za mu aikata umarninka kawai duk abin da ga dama ma'ana ya ce in ɗan ƙabilan mu ne kawai ba ma wani dogon turanci za mu sare wuyansa kawai mutumin da zai munafurci ya ce mata annabi ta yi albasha ai ba mutumin arziki ba ne munafiki ne da aka kashe shi kawai za mu idan ku yana cikin waccan ƙabilar to shikenan ba da iko tun da ba a ƙabilan mu yake ba amma ka ba mu umarni za mu ɗau mataki a kansa to wallahi malam yana faɗin wannan magana sai shaidan ya shigo cikin sahabbai kuma shaidan malam ya shigo cikin bayan Allah sai sai ya jefa musu maganar ƙabilanci kawai sai sai aka samu rikici tsakanin kabilar aus da khazraj daman tun asali akwai ta zuwan annabi sallallahu alaihi sallama ya kashe abin to shi dan kawai kuma kaga za a kashe waccan matsala ta munafurci yanzu kuma shi dan sai me sai ya bunko da wannan matsala ta kabilanci Allah raba mu da ita فقام سعد ابن عبادة وهو سيد الخزرج sai sa'ad ibn ubada ya tashi miki shi kuma shine shugaban wannan kabilar ta khazraj din da aka ce a bada umarni za a yi abin da ya kamata bayan ibn mu'az ya gama zancensa nana aisha ta ce shi sa'ad ibn ubada wa kana qabla dhalika rajulan salihan kafin wannan lokaci ni na san shi mutum ne na kwarai mutumin kirki ne salihin bawa ne kamilu salahi kenan ba mu taɓa saninsa da ƙabilanci ko anafa ko alhamiyya ba sam walakin ihtamalathu alhamiyyatu sai gashi wato ƙabilanci da nuna ɓangaranci ya ɗauke shi saboda ya ji an ambaci sunan ƙabilarsa cewa in a cikin ƙabilarsa ne aka yi kaza za a ɗau mataki kawai faƙala lisad sai ce wa sa'ad bin mu'az ka zabta la'amurin ba wancan sa'ad bin mu'az na farko da ya ce ya rasulullahi mun karbi uzurinka ka ba mu dama in ɗan ƙabilan mu ne na aus ne za mu kashe shi idan kuma ɗan ƙabilan khazraj ne ka gaya mana duk abin da ka ce ai za mu ɗau mataki a kai to shi wannan ɗan ɗan ƙabilan khazraj ne wai dan me shi sa'ad ibn mu'az zai ce wai za su ɗau mataki akan ɗan ƙabilarsu har ya ce wai yana jiran annabi ya ba da umarni sai ce to to wannan abin da ka faɗa ba haka bane la taqtuluhu baka isa ka kashe shi wala taqdiru ala qatlihi kuma baka da iko baka da daman da za ka kashe shi ba za ka kashe shi ba kuma baka isa ka kashe shi ba to fa kabilanci ya shiga ciki shedan ne ya tashi ya wato ya shuka na abu na ayi kuma ayi da ladabi shi fa ɗayan fa kaga cewa ya fa in kana min ikhwani da yace in a cikin ɗan uwanmu ne kamar kai ba haushi ne ka ce kamar yanzu misalin ka ce ya annabi idan wannan mutumin a cikin hausawa ne kabilanmu ka ba mu dama za mu kashe shi kawai idan kuma cikin 'yan uwanmu ne fulani to ka faɗa mana me kake so a yi sai wani bafulata ne sai tashi a cikinsu shugabansu kenan sai ya gaya maka kai da ka faɗi wannan mai ce ƙarya kake ba kai saka kashe shi ba kuma ba za ka kashe shi ba to kaga me kaga ƙabilanci ya shi an samu canjin magana alhali shi wancan da kyakkyawan niyya shi abin da ya duba girman gidan annabi darajar annabi yaya wani zai zo ya shari a kan iyalin annabi jama'a duk wannan abu ina so ku gane abinda ake nuna mana illar munafurci a cikin mutane wallahi in dai da munafiki a cikin in dai da munafiki a cikin ku to ku yi taka tsantsan da shi ba shi da kirki shi dama ɗabi'ar munafiki hura wuta haɗauri kawai ran sai ɓaci ya ce wallahi ba za a kashe shi ba kuma ba kai saka kashe shi ba mu ne nan za mu hana ka kashe shi to kaga abin zai zama yaƙi kenan zai zama faɗa yanzu maimakon wancan munafukan da suka yi munafurci a ɗaukar mataki a kansu yanzu an dawo kuma cikin sahabban shedan ya hura wuta za a zo a yi faɗa kuma subhanallah sai usaid ibn hudayr na uku shi kuma sai tashi wa huwa ibn amsad shi kuma dan gidan wato babban sa'ad ibn ubada din ibn mu'az yana cikin jama'arsu faƙala li sa'ad bin ubada sai ya mai da martani wa sa'ad ibn ubada sa'ad ɗin guda biyu ne sa'ad ibn mu'az sa'ad ibn ubada da aka wannan ɗan uwan na farkon kenan eh sai ya ce ka zabta la'amurullahi kai ɗin ma da ka ce wa ɗan uwanmu ƙarya yake kai ma ƙarya kake wallahi ƙarya kake a'a la naqtulannahu wallahi sai dai in annabi bai ce mu kashe shi ba wallahi sai mun kashe shi yau ba gobe ba to kaga abu ya fara faɗi daga mutum biyu ya zama mutum nawa uku ko in wallahi ya ce ko da ya zama cikin kabilar kane kabilar khazraj in ka gaba mu kashe shi ba annabi bai ce mu kashe shi ba idan za mu kare da mu da ku gaba ɗaya wallahi sai mu kashe shi sai dai annabi bai bada umarni ba kawai malam shi kuma wannan sai ya ƙara ya ce fa innaka munafiqun tujadilu an munafiqina kai ma munafiki ne kana ba da kariya ne wa munafikai to fa abu ya ɓaci babban mutum yau an ce masa munafiki ya ce kuma kariya kake ba munafikai manya ne a sosai shugabanni kuma sahabbai manya to kaga malam in rai ya ɓaci malam ana iya fasa zance kan mutum mai daraja sai a gaya mai magana ba ga mara daɗi da haka mutane a kiyaye fitina ba ta da daɗi a zauna lafiya in dai za a buɗe ƙofar mujadala da jayayya to wani zai tashi ya yi abin da yake zai tada hankali ana aisha ta ce fasaru ko fasarar hayyani fatasawarar hayyani al'ausun khazaraj kawai gaba ɗaya ƙabilun nan guda biyu su ne alhayyani ƙabilar aus da ƙabilar khazar suka tashi suka kama hayaniya wannan ya faɗa wannan ya faɗa kayya kayya ɗan kowa kawai kowa sai ke kare ƙabilarsa kuma a gaban annabi abinda ya hana shekaru da dama ya ce ba ƙabilanci addini ba bambanci shaidan ya shigo wuri to kaga wannan in shaidan bai bar sahun sahabbai ba ma yana bin su ya shuka sharri a cikinsu to ya sahun mu ni da kai tabbi a a ina shaidan ai bai bai ta ce annabi yana wurin hatta hammu an yaktatilu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman ala al-minbar a lokacin fa da aka yi fa annabi yana kan minbar yana yana ba da doka ne fa aka fara jayyar a cikin masallaci annabi yana tsaye yana kallon ikon Allah ya shiru ya zuba masa ido kawai sai masallaci ya rikice kayya kayya kayya kayya jama'a wannan ibtila'i ne babba da Allah ya jarabi manzon Allah a rayuwarsa sallallahu alaihi wa sallam kai ka ce za su kashe junansu hatta hammu an yattajiru duka wannan akan kes din na na Aisha wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun al minbari yana tsaye akan minbari falam yazal bai gushe ba da abun ya tsanani yukhaffiduhum yana ainihin kwantar musu da hankali yana ku yi hakuri ku yi hakuri ku yi hakuri hatta sakatu har sai da suka yi shiru yana tsaye na kai zauna kai iya haƙuri wani zauna iya haƙuri yi hafizuhun yana rusunar da su yi wallahi malam shi aka cutar shi yana wake ba su haƙuri munafikinka kuma yana nan yana zaune yana ta Ina cikin masallaci.
iya nan abdullahi ibn ubay ibn salul mugu cikakke wallahi Allah ya yi.
munafiki ga ai bai ba ai ai murna zai cewa ai bukata ta biya ya hura wuta a gidan annabi ka duba ka duba wata gudana na Aisha ta tana zuba kuka a kansa shi kadai abin da yi to yanzu kuma ya dawo ya shuka bala'i a cikin masallaci za a zo a yaƙi ya je ya tafi da shi da yahuda sai ai ai an faɗa sahabbai faɗa قالت نانا عائشة تجي labari ya zo min famakastu na zauna yaumi zalika wannan ranar da aka yi wannan abu a masallaci duka ranar haka na zauna la yarqa uli dam'un wallahi hawaye bai bai bai bai bai dige mun bai tsaya ba la yarqa hawaye bai tsaya ba sai zuba yake kuka kawai take ta yi ta ce yanzu akan dalili na yau za a zo a yi fada a masallaci an cuce ni kuka kuka kuka kuma abin ya so wutar ka lura fa ta kusa mutuwa tunda annabi har ya yarda cewa Aisha ba ta yi wannan abin ba amma duba munafukai sun dada bunka wani bala'i kuma ta ce haka ne ta kuka wala aktahilu bi naumin ta ce wallahi ban yi tozali da bacci ba kalat ta ce fa asbaha abawayya iyayena guda biyu suka wayi gari abubakar da umar roman indi sai ga su a gidana ɗakina bayan an yi wannan yau an gama washe gari sai ga abubakar da matarsa ya ɗauko matarsa mahaifiyar aisha ke na umar roman ya ce "Ki- zo mu je da gidan annabin na wurin yarinya na mu ji me yake faruwa ne Kuma ba suna gidan suna gidan su.
na Suna gidan Abubakar da Umar. Suna gidan ne a lokacin. Suna gidan ne.
oke eh haka ne wa kad bakaitu lailatayn yaw wa yawman sai ga su sun zo wajena Gidan ne.
wa kad bakaitu nayi kuka nayi kuka kwana biyu hadda dare biyu hadda ra- dare wannan kwana daya dare daya Dare biyu da yin ta.
eh dare biyu da yini ɗaya dare ɗaya lokacin da ummu mista ta ba ta labari sannan kuma a rana ɗaya eh, wannan sai kuma daren da annabi ya yi ya yi huduban nan a masallaci sai kuma wannan yinin ta ce la aktahilu bi naumin wala yarqa'u li dam'un bana ban samu tozali da bacci ba A tambayoyin tsaron ke ta.
bai rintsa ba kuma wato hawaye bai- bai ɗige ba hawaye bai tsaya ba zuba yake ta yi ya ce ya zunna ni annal muka a falikun kabidi da babana da mamana suna zaton ai bu- kukan nan ma zai fasa min wato kirjina zai fasa min hantata saboda kukan na na aishan yayi yawa قالت تجي فبينما wato kuma jalisan suna nan a wajena suna zaune kawai malam da baban da maman suka zo suka zauna a gabanta aka rasa me za a ce indi wa ana abki ni dai ina ta kuka ga abubakar a zaune ga umar man matarsa iyayen aishan sun rasa me za su ce ita kuma sai kuka take ta yi to sai ce ne
Wasu ta'adunat fasta'zanat alayya imra'atun min al-ansari sai ga wata mata cikin matan Madina ta nemi izini za ta shigo wajena ta zo ta mun jaje fa azintu laha na mata izini na ce shigo fa jalasat tabki mai tana shigowa kawai sai ta zauna ita ma ta fara fasa kuka tare da ni makuwa ce makociya ta zo irin ta dan jajanta wa Aisha da ta ga Aisha tana kuka ka san mata su kuka dama harkar su ce ai kawai ta zauna tana zama ita ma sai ta taya da Aisha sai ta jona sai kuka fa fa fa mutane biyu suna kuka tana nuna bakin cikinta akan abin da ya samu na Aisha qalat Aisha ta ce fa baina nahnu ala zalika muna kan wannan yanayi dakhala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wuf sai ga annabi ya shigo wajen mu fa sallama sai ya mana sallama thumma jalasa sannan sai ya zauna kenan kaga annabi ya shigo ga Aisha ga Abubakar ga mahaifiyarta Ummu Ruman ga wannan baƙuwar mai kukan da ya zo ya sallama sai ya zauna ƙalat ta ce abin mamaki walam yajlis indi mundu ƙila ma ƙila qablaha ta ce annabi tun lokacin da aka faɗi abin da aka faɗa a kaina na tuhuman nan bai taɓa zuwa ya zauna kusa da ni ba ka ji malam ka gane kuwa ransa a bace ne wato ta kai ga fushin da annabi ya yi bare iya zuwa ya zauna kusa da aisha ba ina so don allah mutane in muna karatu mu rinka gane wani abu akwai wani abu na ɗabi'ar ɗan adam da ba za ka iya raba shi da shi ba lokacin da ya shiga damuwa kai mai uzuri yanzu misali mutum yana tare da iyalinsa duk shirinsu da suke sai ta mai wani laifi dole ne a ga ya canja ba komin imaninsa komin taɓawarsa fa dole fa mutum ya canja to idan bai canja ba yaya za a yi a gane ransa ya ɓaci yanzu wannan annabi ne guda sallallahu alaihi wasallam udwatuna abun koyi mu wannan abun kaga zargi ne tuhuma ce ake yi wa matarsa Aisha amma tun da aka fara yada wannan tuhuman bai samu lafiya ba abin ya yi tasiri a gare shi matarsa ce fa maganan fa maganan kwana a ɗakin ta bata taso ba ta ce wallahi ya zo ya zauna kusa da ni kusa fa ta ce a'a yana nesa a ba ta gaya mana ba ma idan ya zo labule yake daga kuna lafiya sai ya gaba to an mutum an masa wani abu a gida ya dan ɗauke wuta sai a ce abin dole ne a yi zaman gida dole sai an ana yi ana abubuwa haƙuri yana da kyau tabbas amma akwai ɗabi'ar da wallahi ba za ka iya ba za a zo duk abin da za a baka haƙuri ko na abin da yana tafasar ka kawai sai dole sai ya tafi hankali to wanda ya fahimci wannan in ka gane mutum yana cin wannan yanayi sai ka ce to a ba shi dama ya huce haushinsa don baka isa ka raba shi da wannan haushin a take a lokacin ba wani ne aka zo a ɗansa aka kashe masa an kashe masa ɗan a yi haƙuri a yi haƙuri ka bar abin ka cire shi a zuciyarka an zo mai ta'aziyya kenan ya ce a a a magana haƙuri ne ku ban haƙuri amma ku ce wai in cire wannan abin a zuciyata a mun ta'addanci a kashe mun ɗana ku ce wai in cire shi a zuciyata ya ce ba zai yiwu ba ya ce magana haƙuri zan yi haƙuri amma magana ka ce mun wai wai in cire shi a zuciyata wai ya zo yana ba shi haƙuri ne ka yi haƙuri kuma ka cire shi a zuciya ya ce a ina ya ce ba zai yi ba magana in cire shi a zuciyata ba zai yi ba kaga mutumin gaskiya faɗa yi ai ba zai iya cire wannan maka ta'addanci a kashe maka da a ce ya kasa tunawa ya manta a'a ba zai yi ba magana hakuri dai na yi hakuri a zauna lafiya kar ai kaza kar ai kaza shine kawai wala Allah irin faɗan nan ne na banza na yara wani ya ɗauki kwalba caka cikin wani ko ya ɗauki wuka ya soka wani ko suna musu ko wani abu ko aje bai san hawa bai san sauka ba kashe shi a zo a ɗauko masa gawa a kawo masa sai wani ya zo ya ce ka cire abin a ranka ka bar abin a'a shi ma da yake faɗa faɗa yake kawai ka ce dai ai hakuri amma magana ya cire kamar zuciyarsa sai a hankali da zai iya mantawa ba zai imanta ba da aka ta ce kafin wannan lokacin walam yajlis indi mundu qila ma qila qablaha wa qad labistu shahran labisa shahran la yuha ilayhi tace yayi wata guda ba a yi masa wahayi fi sha'ani akan sha'ani na bi sha'ani kenan قالت تتي فتشهد رسول الله نعم تشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبوا إليه فإن العبد إذا اعترف بذنب إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله ثم تاب إلى الله تاب الله عليه قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقالته قلص دمعي حتى حتى أحس منه قطرة ما أحس منه قطرة ما أحس منه قطرة وقلت لأبي أجيب رسول الله أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لأمي أجيبي رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن إن إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة والله يعلم والله يعلم اني بريئه لا تصدقوني بذلك ولئن اقترفت لكم بامر والله يعلم والله يعلم والله يعلم اني منه بريئه لا تصدقون لا تصدقوني والله والله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف قال صبر جميل والله المستعان على ما تصفون قالت ثم تو- ثم توليت فاضطجعت على فراشي توليت وتحولت
ثم تحولت نعم فاضطجعت على فراشي قالت وانا حينئذ اعلم اني بريئه وان الله مبرئ وان الله مبرئ ببراءتي ببراءتي ولكن والله ما كنت اظن ان الله منزل في شاني وحيا يتلى ولشاني في نفسي كان احقر كان احقر من ان يتكلم الله في أم- في بأمر يتلى ولكن كنت أرجو أن ي- أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نوم الرؤيا في نوم الرؤيا يبرئ الله بها قالت يبرئني الله بها يبرئني الله بها قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحدا من من أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذه فأخذه ما كان يأخذه من ال- من- من البرهاء حتى إذا حتى إنه ليتحذر منكم مثل الجما- مثل الجمان من الحرق وهو من يوم شا من يوم شاة من مثل من من ثقل القول الذي ينزل عليه قالت أيسر أنا عائشة تكيت شوى منا تشوان ينعي نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يشقى وجمه bai saba yana zama inda nake ba tun lokacin da aka faɗa abin da aka faɗa ya yi wata guda ba a yi masa wahayi sai ga shi ya zo ya shigo ɗakina sai ya yi wato wata shahada sai ya yi ina alhamdulillahi na hamadu wa nasta'inu wa nasta'ini ashiru Allah ila ila Allah wa ashiru Allah Muhammadu Rasulullah mukaddima dai da ake hina jalasa lokacin da ya zauna sun makala amma ba'du kamar hudu ba zai sai ya ce bayan haka zai adiresin na na aisha da babanta da mamanta kenan ya ce bayan haka bari ku ji magana bari ku ji wannan bayan abin da ya faru jiya kenan ba
amin bari a bari a ya masallaci ya ce bayan haka fahim da wukar balagani an ki kaza wa kaza aisha labari ya zo mini cewa kin yi kaza kin yi kaza kin yi kaza kinaya ne akan abin da aka jefe ta da shi na sharri sai ya ce to labarin ya iso gare ni kin aikata kaza da kaza fa in kunti bari'a ina shaida miki in ke kubutacciya ne akan wannan in har baki ba kubutacciya ne akan wannan shari
sharri aka miki fasa yubarri'uki Allah ina shaida miki da sannu Allah zai yi wahayi zai wanke ki yanzu kaga wannan yana nuna annabi bai da tabbas kenan
wala tun lokacin da aka ce samfan nan
na'am tun lokacin da aka ce an ɗauki wannan samfan eh da kuma suka kwana an Can.
cikin garin madina ba ta ciki ba ta ciki kwarai kada kuwa annabi ya san wallahi wallahi tun da lokacin zai ba labarin da aisha wallahi wato kun san yadda abin ya faru gidanta da take hawa kan raƙumi darbukan nan an zo an ja raƙuminta an tafi da shi aka sauka a madina aka je aka sauke raƙumin nan aka ga ba ta ciki ina aisha ba ta ciki daga nan ba aka samu matsala
amma da kaga da shedan ya hana a yi tunanin cewa a'a manta ta aka yi a'a ta tafi zagayawa ne mai daukan abin ya zo ya tafi bai bincika ba tun daga nan shedan ya fara kulle kulle a ai kaza ne a ai kaza ne a ai kaza ne kuma Allah ne ikonsa mai saukar da wahayi aka share wata guda ana wannan abin Allah bai saukar da wahayi ba da haka da ya zo ya ce mata in har ke baki ba abin nan da ake faɗa Allah zai kubutar da ke wannan yana nuna mana duk lokacin da ka shiga cikin wani yanayi na damuwa aka maka sharri aka maka ƙage aka bata maka suna ko aka maka mummunan fahimta ba dai kai kubutacce bane ba ka san ba kai ba ka jira Allah sai ya wanke ka ko ba daɗe ko ba jima ba su yarda da kai ba suna tuhumanka suna kiyayya da kai ana sa ido a kanka ana tsammanin kaza wallahi sai Allah ya wanke ka karka damu karka kasa bacci Allah zai kare ka kowane musulmi ya dauki wannan ka'idar duk wanda ya sa ka a gaba yana neman wallanka da tozarta ka wallahi bai zai gani ba tunda ba halinka bane to me zaka damu ai abun ma sai dai baka dariya kawai to alƙawari ne na Allah kuma sai ya kare maka mutuncinka ya ce to Allah zai kubutar da ke ba sai bari ukilla ya san abin da ba ne ba ta kuma zaga da ba ne ai da makaranta da baya na'am ake maganin cewa inna ladina yarmuna azwajahum lam yakunu lahum shuhada illa anfusuhum ila anfusu eh la kusu kaga kisan gaba ki dasa cikin kwana biyu ne aka gani kwarai shi da yazo shi yake magana ga abin da ya gani ga abin da yake kaza ya kashe na ko ya kaza ai ya tafi kenan Allah sai ta bada wahayi na ladina yarmuna azwajahum lam yakunu lahum shuhada illa anfusu illa anfusuhum gaskiya da ibtila'i wata guda eh wallahi wahayi ba eh wallahi eh wallahi a kan kisan wani a can gurin cikin kwana biyu aka saukar da aya wallahi amma kaga wani kisan ya shafi annabi da ce annabi Allah so jarba abu Wallahi.
ya saukar da wasu alkhairi tun da ya ce na ladina ja'u bil ifki kuma kullum abin karuwa yake kullum ita ba daɗi shi ba daɗi haka zai shiga gidan ya je ya dawo wata guda matan nan tana kuka malam kuma gidan annabi jarrabawa ce gaskiya sai dai mu- mu ta dai roƙon Allah Allah ya jarabe mu da abin da imanin mu zai iya ɗauka kawai wallahi malam in ka fada cikin wata musibar malam duk abin da zaka gani gani zaka yi duhu ne kawai ka ta roƙon Allah Allah ya jarrabe ka da abin da zaka iya jurewa amma wallahi wata fitina in ta zo mutum gani zai ba zai kai ba shikenan ya ce to inda yake kubutacciya ne Allah zai kubutar wa in kunti almamti bi dhanbin idan har kin aikata almamti wa qati almamti wa qa'a minki kin aikata wannan laifi fastaghfirillah wa tubi ilayhi ki istighfari ki tuba kawai Aisha to in kin yi ki tuba kawai kenan duk abin da ya faru bawa ya nemi Allah ya yafe masa fa innal abda idza atarafa bi dhanbihi annabi ya ce bawa idan yayi furuci yayi itirafi da zunubin sa thumma taba ila Allah kuma ya tuba i- zuwa ga Allah taballahu alai Allah zai karbi tubansa ki yi hakuri ki tuba kawai in kin san kin yi wannan aisha annabi yake gaya wannan magana qalat sai na na aisha ta bada amsa falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qalatahu yayin da annabi ya gama maganarsa qala sa dam'i sai hawaye na ya kafe yanzu zan yi magana tun lokacin ba bai mata magana ba samu wannan gurin tun farkon abun wata guda ɗin nan ya zo ya ce da ita me ya faru ya aka wallahi annabi bai mata magana ba wai sai yanzu saboda ya gama hada bayanai ya gama kaiwa ƙarshen abin da zai faɗa wannan yana nuna mana ana so a rinka bincike abi da abu da a hankali a gida ɗaya suke matarsa ce ana yaɗa magana nan kawai dai ta ga canjin mu'amala ta sha kukanta yana kallo to yanzu ya mata magana ta ce yana gama maganan nan sai hawaye na sai ya tsaya hatta ma uhisu minhu qatra ta ce wallahi ko digu ya daina zuwa ido na ya bushe kyamas fa qultu li abi sai ta juya wurin babanta abubakar kun san da yana wurin aiko ta ce baba ajib rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah ka ba da ansa wa annabi a maimakona kai ne ubana kai ka san tarbiyyar da kamun kai ka san halina ka ba wa mijina amsa cewa ya ce in na yi wannan abin in tuba ka gaya masa ni zan yi wannan abin ko ba zan yi ba ba zan iya magana ba kamar annabi amsa eh ajib rasulullah sun fi ma kala aka abu da mana kala kai ka san me abubakar ya ce wallahi ma adri ma aqulu rasulullah sallallahu alaihi wasallam aisha ki hakuri wallahi ni ban san me zan ga annabi akan wannan abun ba ai hakuri kawai ba zan iya magana ba kaji ibtila'i ita fa wai tana ganin ba ubanta ne mai tarbiya ba ba shi ya kula da ita ba ba ya kowa sanin halinta ba to ka ba wa mijina amsa cewa ni mutum ya kirki ne ni ba mai aikata wannan abun ba ne kwarjinin annabi da ganin girman annabi da tashin hankalin da zancen da yake dauke da shi abubakar ya ce wa aisha wallahi ba zan iya wa annabi magana ba ban san ma me zance mai ba tab fa qultu li ummi sai na ce wa mahaifiyata ma'ana ita aisha ta ce da baba na gaya mun haka sai na juya wajen uwata ita kan ai mahaifiyata ne ajibi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya mama ki ba wa annaba amsa kalat ita ma uwar sai ta ce ma adiri ma a ƙulin salama kin ga aisha wallahi ni ma ban san me zan ga annabi ba ban san me zan ce wa annabi ba ban isa ba ban sani ba kalat aisha ta ce da suka ƙi su yi magana sai na kama magana ai dole ta ɓaci kanta a ƙwarai kuwa faƙultu wa ana jariyatun hadithu sin a lokacin ni yarinya ce mai karancin shekaru kar ka manta fa ba wai shekaru ta yi kwata-kwata annabi ya bar duniya ma gaba ɗaya shekarar ta sha takwas ta ce ni yarinya ce shi yasa na ce iyayena su magana ta ce la akra'u kasiran min alqur'ani a lokacin ma ni qur'ani ban gama karance shi duka gaba ɗaya ba ka ji fa wannan shimfiɗa take yi wato dan ai mata uzuri tace inni wallahi laqad alimtu laqad sami'tum hada alhadith ni wallahi ai na san cewa kun ji wannan zance da ake yadawa hatta takarra fi anfusikum har sai da zancen nan ya tabbata a rayukanku wa saddaqtum bihi kuma kun gaskata to aisha ta kama wa'azi yanzu duka take faɗawa da annabi ɗin da babanta da mamanta ta ce ai na san kun ji labari ai na san abin da ake yadawa a gari a kaina kuma wannan zancen an faɗa an faɗa har ya tabbata a ranku kuma kun ma gaskata ta yi fushi tana ganin da ba a gaskata ba har a zo a ce da ita in ta yi ta tuba kenan kun yadda na yi kenan to kun gaskata bihi ta ce fala'in ƙultu lakum inni bari'atun yanzu nan in na buɗe baki na ce muku ni kuɓutacciya ce ban yi ba wallahu ya alamu anni bari'a Allah ya sani malam kaji ce ta koma ga Allah ta ce Allah Allah Allah ya sani ni kuɓutacciya ne ban yi wannan abu ba sharri aka yi mu la tusaddiquni ba za ku gaskata ni ba amma Allah ya sani ban yi ba inda zan bude muku baki yanzu in ce ban yi ba kuma Allah ya san ban yi ba amma ku saboda yadda zancen nan yayi haɗu a Madina to ba za ku gaskata ni ba bizalika wala ini ataraftu lakum bi amrin tace inda ku zan yi muku i'tirafi in muku furuci da wani al'amari na yin wannan abin cewa na yi kamar dan a kwantar da hankali zancen nan ya wuce in buɗe baki in ce muku na yi wallahu ya alamu an nemin hubari'a Allah kuma ya san ni kubutacciya ne in buɗe baki in ce muku na yi wannan ta ce wallahi da su sadduƙunni gaskata ni za ku yi Allah ya san ban yi ba ni ma na san ban yi ba amma yanzu a halin da ake ciki da zan buɗe baki na ce na yi sai ku ce eh a to shikenan zance ya mutu tayi tayi tayi tayi tace amma Allah ya san ban yi ba tace wallahi ba da wata amsa ma ajidu lakum masalan illa qaul abi yusuf ba ni da wani abin da zan baku na misali da zan buga muku sai zancen abi yusuf baban yusuf fa sabrun jamilun wallahu musta'an ala ma tasifun abinda annabi yaqub ya faɗa lokacin da ya shiga cikin ibtila'in an ce an ɗansa ya mutu yusuf kenan ta ce zan yi haƙuri mai kyau kuma allah nake neman taimako akan abin da kuke siffantawa ƙalar ta ce sun mata hawaltu kawai sai na juya shimfiɗa ta a ɗakin ta ne ta ce sai na juya kawai sai ta juya wa baban da maman da manzo Allah ko sai ta juya tana kallon gini ta juya fuskarta tana kallon tana kallon kango gini fattaja'tu ala firashi sai na kishin gida a shimfiɗa ta qalat ta ce wa ana hina izin a'lamu anni bari'a a lokacin da na yi wannan magana wallahi ni na san ni kubutacciya ce ban yi wannan albashar ba kuma ina da yaƙinin wa annan laha yubarri'uni bi bara'ati lalle sai Allah ya wanke ni da bara'a ma'ana sai ya kubutar da ni insha Allah ka duba malam yaƙini a wurin nan Aisha malam Allahu akbar walakin wallahi ma kuntu azunnu anna Allah munzilu fi sha'ani wa yutla kawai ni abinda yake damuna ban taba zaton cewa a kaina ni Aisha yar yarinyar nan a kaina Allah zai saukar da wahayi a zo ana karanta Qur'ani an saukar da ayoyi Allah ya saukar da su a kaina ba zan ibana tsammanin haka za ta faru amma ni dai na san Allah sai ya wanke ni wala sha'ani fi nafsi kana ahqara ni sha'ani na a raina ina ganin bai kai ba shine ahqara bai isa ba ban kai ba min an ya takallama Allah fi amri fi amri bi amrin yutla a ce Allah yayi magana akan lamari na a karanta Qur'ani saboda ni Aisha Allah ya wanke ni a saukar da Qur'ani ina ganin kamar ban isa ba ban kai ba walakin kuntu arju an yara rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nawm abinda nufi tsammani ina ta addu'a ina fatan Allah ya nuna wa annabi ta mafarki kaji yadda ta turo Allah ya nuna wa manzan Allah a mafarki ru'uya yubarri'uni Allahu biha Allah ya wanke ni a cikin mafarkin nan ya nuna masa cewa matakka fa matakka fa ba ta yi laifi ba qalat sai ta ce fa wallahi ma rama rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala kharaja ina gama wannan magana na rantsa muku da Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma rama ma rama ma faraka annabi bai rabu da wannan wurin da ya zauna ba wala kharaja bai fita daga wala kharaja ahadun min ahli albayti ko mutum daya ba wanda ya fita daga cikin gidan nan wanda suke gurin a lokacin bai tashi ba bai bar wurin ba na gama magana na juya na faɗi wannan hatta unzila alaihi kawai sai ga Allah ya saka da annabi wahayi la ilaha illallah malan kaji waliyya ka ji walittaka na hakika take Allahu akbar Aisha tace take aka tukan marwayi fa akhadahu ma kana ya'khudhu min al-burha'i sai abin da yake kama shi na gumi shine al-burha in ya an zo ana yi masa wahayi in ya shiga wahayi Allah yana saukan masa wahayi saboda nauyin wahayi wallahi ko mun tsananin sanyi wallahi sai annabi gumi ya ce ko masa ba ku gane ba ko inna sanuqi alayka qawlan thaqila idan ana sanyi na lulluba da bargo in ana sanyi na kankara da zarar Allah ya fara saukarwa da manzon Allah wahayi yana fara saukan masa da wahayi wallahi za ku ga gumi ya yanko masa shine barhadin gumi wani sahabi ya ce wata rana ina tare da annabi Allah ya saukan masa da wahayi cinyarsa gwiwarsa ta danne cinyata ana aka fara saukan masa da wahayi kawai sai ya shiga wani yanayi nauyin ayoyin nan na Qur'ani yanzu da muke wasa da su kowace ayan Allah sauka da annabi sai yayi gumi shar kaf yace wallahi ji ne kaman wani dutse aka danne min cinya ta za ta fashe nauyi kaman ya janye cinyar kaman za ta fashe ya ji kaman an ninninka nauyin annabi ne ninki ba ninki yace wallahi ban samu nutsuwa ba sai da annabi aka yayi masa wannan yanayi aka gama saukan masa da wannan aya mala'ika ya tafi sannan sai na samu sauki wannan qur'anin izu 60 da muke karantawa yau babu wata aya da Allah ya saukar wa da annabi face sai da ya shiga cin wannan yanayi duk wahayi haka na Aisha ta faɗa haka sahabbai suka faɗa ta ce wallahi kawai yana zaune bawan Allah nan ba sai muka ga yana ta gumi ba la ilaha illallah ya ta gumi ya ta gumi ta ce ina ganinsa ina ganinsa daga wannan na ceto an fara mai wahayi yanzu yanzu ana masa wahayi kuma in an fara mai wahayi baya magana shiru yake kurum Allah Allahu akbar Allahu akbar sai ya shiru sai an gama saukan masa sannan sai daga baya sai ya magana malaka ji girman zancen Allah ko shi sa aka ce kullum ka samu wurdi ka rika karanta qur'ani akwai alheri a cikin alqur'ani akwai albarka a cikin alqur'ani akwai salaha akwai tsira duk wanda ya rungumi alqur'ani ba zai tabe ba da ikon Allah tace hatta innahu la yatahaddaru minhu mislu aljumani min al-araqi tace wallahi sai gashi yana ta dugowa a gare shi na gumi kamar aljuman kamar yakuci da dur yana ta zuba yana ta zuba gumi yana ta zuba yana ta zuba kamar lu'ulu'i shine misalul juman gumi yake ta zuba gumi yake ta zuba Allahu akbar eh wa huwa fi yawmin shatin tace kuma a ranar sanyi ake yi sanyi na bargo sanyi na shiga mayafi amma yau ga annabi yana ta zubar da gumi min siqalil qawli alladhi yunzalu alayhi saboda nauyin zancen da ake saukan masa qalat tace falamma surriya ar rasul sallallahu yayin da aka yayewa surriya kushifa surriya kushifa yayin da aka yayewa annabi halin da yake ciki wa huwa yadhaku kawai sai muka ga yana dariya kawai sai muka yana dariya Allahu akbar saboda me yake dariya sururan farin ciki an wanke masa matarsa farin ciki Allah ya sa wannan matsala ta zo ƙarshe fakka nam ci gaba
فقالت أول كلمة تكلم بها يا عائشة أما الله عز وجل فقد بارك فقالت فقالت فقالت أمي قومي إليه قالت فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك أسبة منكم لا تحسبوه العشر الآية كلها فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان ينفق على رزقه ابن أسامة لقرابته منه وفقره والله لا أنفق على مثله شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال فأنزل الله ولا يعتل أولي الفضل منكم وزاد أن يؤتوا أولي القربى أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم نعم قال أبو بكر بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي فرجع إلى رزقه النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا لا أنزئه منه أبدا قالت عائشة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب, زي- زينب بنت جاش عن أمري فقال يا زينب ماذا علمت أو, أو, أو ماذا علمت أو رأيت فقالت يا رسول الله أهمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا قالت وهي التي كانت تس- تساميني من أ- من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأسم- فأسمع الله بالورع ولفقت أختها حملته تهارب لها فهلكت في من هلكت في من هلك مم.
من أصحاب الإفك
na na aisha take cewa yana cikin wannan yanayi kawai sai na ga ya fara dariya sallallahu alaihi wasallam me alamar wannan dariya ai alama ne na cewa annabi ya samu farin ciki Allah ya warware masa wannan matsala shikenan fakanat awwal kalimatin wato takallama biha awwal kalimatin zancen farko kalmar farko da annabi ya fara magana akai sai ya ce ya Aisha kurin ya kalle ta ya ce ya Aisha amma Allah azza wa jalla amma dai Allah faqad barra'aki ina miki albishir Allah ya wanke ki yanzu yanzu Allahu akbar nabiyyun bighayri alwahyi la yatasarrafu ji mai shirin ya wahayi ake mai take yace Allah ya wanke ki ina miki albishir Qur'ani ya wanke ki faqalat ummi ita mahaifiyar na na Aisha annabi yana gama maganar nan sai ta ce ya Aisha umi ilaihi tashi tashi ki tafi wajen mijinki je ki wajen annabi ki je ki masa godiya sai Aisha ta ce a a a a qalat fa qultu wallahi la aqumu ilaihi wallahi bazan tashi daga nan in je wajen annabi ba bazan je ba a'a wala ahmadu illa Allah azza wa jalla kuma ba wanda zan yi wa godiya a yanzu in ba Allah ba dan shine yaya mun damuwa ta kaji mata ko
Wani zaci matan mata bugaggiya Ah, ai malam mata sai hakuri malam ka san ita maman na na Aisha Ummu Ruman abinda ta gani ha, ga annabi ya zo miki da albishir je ki masa godiya ita kuma Aisha tana gani ah, shi da shi- wata guda da shi aka ta fafatawa yanzu yazo ya ce min in nayi in tuba in ba Allah ga Allah ya saukar da aya shi na kira
ba shi zan gobe ai shi zan fara godewa ai tace ina Allah zan fara godewa sannan in godewa wanda Allah ya aiko a gaban annabi ta faɗa tace wallahi a tace zan je dai in godewa Allah kar ka manta fa yarinya ce karama mai karancin shekaru to haka mata suke to ma ana nan ma gwamnati ba ta zai yi tun ta na'am a sosai kwarin goyon baya kai to annabi ba shi yace abi Allah ba sannan abi shi tace a ba inda fa zani ba zan je ko ina ba zan fara yi wa Allah godiya tukunna wallahi la ahmadu illa Allah azza wa jalla wanda shi ya saukan mun da wanke wanke ni wa anzalallahu azza wa jalla tace Allah ya saukar da ayoyi a kaina yutla ana karantawa tun daga aya cikin suratul nur aya ta 11 har zuwa aya ta 25 innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al ismi wal ladhi tawalla kibrahu kibrahu minhum lahu adhabun adhim wannan kan aisha ne laula isami'tumuhu dhanal mu'minuna lihaya ina ma da lokacin da kuka ji والمؤمنات بأنفسهم خيرا da kun yi kyakkyawan zato ku faɗi alheri wa qalu hadha ifkun mubin ku ce wannan ƙarya ne wannan fa Allah ne duk ya faɗa a wannan gomin da annabi yayi laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada ina ma da sun kawo shaidu hudu ba sun ce Aisha ta yi ba ina shaidu hudu na zina ba yi ba fa idzam ya'tu bi shuhada fa ulaika inda Allah humul kadibuna in dai ba su kawo shaidun nan ba to makareta ne a wajen Allah Allah ya fara wankewa walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu bid dunya wal akhirah lamassakum fima afattum fihi adhabun adhim ai da ba dan falala Allah ba da jin kayin sa ba wallahi wannan abin da kuka kutsa kuka yi ta zance da sai Allah ya muku azaba akan Aisha istalqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun kuka yi ta dauka da harshen ku kuna ta faɗan abin da ba ku da ilimi wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim kun dauka abu ne karami alhali babban abu ne a wajen Allah ashe Allah ma yayi fushi da wannan abin da aka yi walaula in sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bi hadha ina ma da lokacin da kuka je da sai ku ce ai bai kamata mu faɗi wannan zance akan Aisha ba subhanaka hada bautanun azim ku ce wannan ƙarya ne mai girma ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin Allah yana muku wa'azi kar ku sake maimaita irin wannan magana ta zargin nan na Aisha in dai ku mu'minai ne ka Allah yana duka fa nan kowa da kowa wa yubayyinu Allahu lakum al-ayati wallahu alimun hakim Allah yana ta muku bayanin ayoyi Allah shine mai ilimi masani mai hikima innal ladina yuhibbuna an tashi alfahishatu fil ladina amanu lalle masu son a yada alfasha a cikin masu imani kaga Allah yace na na Aisha mai imani ce lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah suna da azaba mai radadi a duniya da lahira wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna Allah shine masani ko baku sani ba walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna Allah ra'ufur rahim da ba dan falala Allah ba da jin kayin sa lalle Allah mai tausasawa ne mai tausayi da jin kai akan wannan lamari da wani abu ya faru ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati ash-shaytan wa man yattabi' khutuwati ash-shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkari walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakin Allah yuzakki man yasha wallahu samiun alim yace ya kun da kai imani dukan ku gaba daya kar ku bi kar ku bi hanyoyin shedan wanda duk ya bi hanyar shedan to ku sani shedan yana umarni da alfasha da munkari da ba dan falala Allah akan ku da tausayi ba Allah yana ta maimaita ba fa wanda zai tsarkaka a cikin ku akan wannan al'amari kawai dai Allah yana tsarkake wanda ya ga dama Allah shine mai ji kuma masani wala ya'tali ulul fadli minkum sai aka dawo kan Abubakar kuma bayan an yi kissar abubakar ai ya ce wa mista ɗin nan da muka faɗa mista da ya bayyana shi yake yada wannan zance na cikin masu yada ya ce daga yau karka sake zuwa gida na karɓi tuwo ka ɗauke kwananka ba zan sake baka abinci ba abubakar ya yi fushi da haka zo ka faɗa abu mummuna akan mata annabi akan yata kuma kana cin tuwo a gidana ka tattara kayan ka tafi to kaga abubakar ma yana ɗan ɗaukan zafi wani lokacin kenan ce kwace ka fita ka tafi Allah mai iko kaga laifi yayi misa sai Allah ya dauka abokare ce kuma wala ya atali ulul fadli minkum wasa'a kada masu falala kaga Allah ya ce abokan mai falala wasa'a mai arziki da yalwa da wadata kada ma abota falala da arziki da wadata a cikin kusurin karantuwa cewa wai ba za su ciyar da miskini ko dangin su na kusa ba kar ku yi haka ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wal yafu wal yasfahu ku yi afuwa ku kauda kai mana ni ma Allah da aka yi min laifi ba na yafe ba wali afu wali yasfu ku afuwa ku safaha ku kau da kai ku ba ku so Allah ya yafe muku Abubakar ba ake nufi ana saukar da wannan aya annabi yana bayani sai Abubakar ya ce mista dawo da kwananka dawo da kwananka ni ma ina so Allah ya yafe min malaka ji masu imani da Allah ya faɗa yi suke ba irin kawai kace da wani ramu duba mu gani dai a ba ka da imani Allah ce ayi kace za ku duba ku gani ayin Allah ya riga ya faɗa ba a ca za mu duba mu gani innal ladina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah Allah ya tsinu a ce duk masu jifan mu'minai gafalallu waɗanda masu ibada ne da bin Allah mu'minai mata duk wanda ijefe su da kazafi da sharri Allah ya tsine musu albarka a duniya da lahira yanzu kaga wannan aya ta tsine wa munafikan da suka yada wannan abu walahum azabun azim kuma akwai azaba mai girman gaske yaushe yau mata shaɗu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun ranar da kiyama da harshen su zai musu shaida hannun su zai musu shaida kafafun su za su yi musu shaida wace rana ce yawma idin yufihim Allahu dinahum alhaq wa ya'lamuna anna Allahu huwal haqqul mubin ita ce ranar da Allah zai cika musu hisabin su na gaskiya kuma a lokacin za su san cewa lalle Allah shine gaskiya الحق المبين سي الله يجي الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اين انا عائشه مي تركي ني با ينda za a yi ta hadu da annabi alhali wato ba ta da tsarki annabi mai tsarki na na aisha mai tsarki annabi Allahu akbar ya wanke ta tas ayoyi wajen goma shi a cikin suratul nur dan shi a sai ya mutu dan shi a ba bayan wannan ayoyin sai ya nitse bayan waɗannan ayoyin mutum ya zo wai yana cewa wai aisha yana zagin aisha wai mazinaciya wai karya shi'a ba ta yi ba shabab matasa ku tsaya ku karanta sunna ku samu karatu mai inganci wannan ƙur'ani ne duk akan aisha ne duk duniya duk littafin tafsiri na duniya amintaccen littafi ya tabbatar da wannan wani addini ne wannan wani zai zo zagi mata annabi to kun ji ayoyin da Allah ya saukar take cewa wallahi sai gashi Allah ya saukar da waɗannan ayoyi innal ladina ja'u bil ifki har zuwa wa lahum azabun azim kamar da makaranta sai sai shikenan sai take cewa falamma anzalallahu hada fi bara'ati yayin da Allah ya saukar da wannan a wajen kubutar da ni na karanta muku na muku bayani qala abubakar siddiq sai abubakar ya fara magana wa kana yunfiq ala mistah ibn usasa yana ciyar da mistah ibn usasa li qarabatihi minhu saboda danginsa ne dan dan gidan innasa ce wa faqrihi kuma talaka ne wala shi mistah kai talauci abubakar ce zo a rinka baka tuwo ka mika kwananka miskin wallahi la unfiq ala mistah shay'an abada abubakar ya rantsa ce wallahi wallahi mistah na daina baka abinci kwata-kwata a rayuwata a gidana ba zan ciyar da kai ba har abada ba da ma kala li aishata ma kala bayan mista ya je ya yada abin da ya faɗa kan aisha wannan kun san me yake nuna mana in kai mutumin kirki ne yayin da aka ɗauko zance ana yadawa ka daina shiga kai ma kana yadawa ka ce in in Allahu a'lam yanzu mutum za a zo a ɗauko mutumin arziki mutumin kirki ana faɗin maganganu akan shi kawai wani sai ya a ai kai dai Allah sauki ai mutanen nan ka gansu kawai ba mamaki wallahi ai ba an ce ma yayi kaza yayi kaza ba sai daga baya abun ya zo ya bayyana ƙarya aka yi kai ma ka shiga ciki wallahi da haka duk wanda ya ji magana akan wani ana yadawa ba shi da garanti to kar ya shiga ciki ko a facebook ko a whatsapp ko a twitter ko a mail ko hotonsa aka ɗauko aka yi wayewa da sauransu kar ya yadda saboda lokaci ne yanzu na sharri kuma hoto kare ya ɗauki hankalinka ba yanzu ana iya wannan magana da nake ana iya zuwa da hoton nan nawa da komai sai a gutsure wannan kan sai a ɗauko wannan kan sai a ɗora sai a ga wannan mutumin isawa shi yake wannan abu alhali ba shi bane da haka kar ku yadda da sharri da makirci bature ya shirya duk wata tsiya don ɓata mutanen arziki da mutanen kirki ku daina shiga maganar da ba ku da tabbas in ka samu garanti akan abu shiga ka san me za ka gaya Allah baka da garanti kama bakinka ana ba da labari ka ce Allahu alam walla takum alaysa laka bihi ilmun shikenan sai Allah ya saukar da aya ya ce kai wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yutu ulul qurba har zuwa ƙarshe kamar yadda na muku bayani wala afu laysa wa la tuhibuna an yaghfira Allahu lakum qala abubakar bala wallahi inni uhibbu an yakfira Allahu li abubakar yana jin aya ce bala wallahi wallahi ni ma ina so Allah ya fi mu faraja'a ila misra malam sai ya ce misra ka dawo da kwanonka na abinci gidana allaci kana yunfiqu alaihi abin da yake ciyar da shi wa qala wallahi la anzi'uha minhu abada ya ga iyalin sai ce wallahi har abada ba zan cire kwanan mista na abinci a gidana ba zai yi ta cin tuwo har duniya ta tashi a gidana kaji masu imani malam ba wai ba bai laifin ba yayi ya cutar da annabi ya cutar da waye da sauransu to amma sakamakon waɗannan gaba ɗaya kun san me aka musu tsumagiya 80 80 saboda kazafi 80 eh shine shine maganin mai kazafi duk wanda ya yada ƙarya akan wani labari ya bayyana to yazo ya bada gadan bayan sa a zuba masa 80 ya shanye ta kuri ya miƙe eh warai kuwa Allah ai ya yafe musu suna da yawa ai ga su Hassan bin Sabit ma duk sun shiga ciki ga Hamna yar uwar Zainab binti Jahash har da ita ciki tana cikin waɗanda suka fada cikin masima ai damu in bala'i ya zo malam yana ɗiban mutane da yawa wallahi shikenan yace qalat aisha wa kana sallallahu sallama yasalu zainab binti jahsh ibnati jahsh manzo Allah ya kasance yana tambayan kishiya ta zainab binti jahsh ummul mu'minina ita ma mata annabi ne zainab binti jahsh an amri akan lamarina malam ku duba kishi mai kishi mai mutunci kishin matan arziki irin na da a yanzu a ce mace ta yi wannan mijinta yana tuhumanta a tambayi kishiyarta ai cewa za ta yi alaji ai kai dai Allah ya sauke ai kai ba ma namiji bane a gidanka yau kai ka san ma me ake yi a gidan nan wannan matar wannan matar in ba larura ba wa zai zauna da ita amma an gama da kai an dafe ka sun tsafe ka ai abin da take ka da ji a waje ba a baki na ba wannan kishiya ce mara kirki an tambaye ta akan abokin zamanta amma ba ka ji Zainab sai ta ce ya Rasulullah fa qala ya Zainab ma za alimci aw ra'aiti me kika gani me kika sani akan kishiyarki Aisha wannan malam inda zaman lafiya miji yana iya tambayan kishiya akan kishiyarta in ya yarda da imaninta da tsoron Allahnta da takawarta in babu zaman lafiya karka tambayi abokiyar zama akan abokiyar zamanta za ta kashe maka aure wallahi ba su da kirki halinsu bai da kyau akan wannan amma in ka yarda da imanin tambaya in baka yarda ba karka tambaya ka shiru kawai ko ta sa baki ka ce ke karki sake sa baki a cikin wani abu bai shafe ki ba kar in sake jin wannan magana zan bata miki rai ba ruwanki ka toshe kofar kai bala'i kar a sake daga maka zancen in ba kamar an raina maka kana cin dumame za su su ta gaya maka ƙarya ka tashi ka je ka kama bala'i duk namijin da zai zo wata kishiya ta gaya masa magana akan abokiyar zamanta ta yi ƙarya ta yi ƙarya ya tashi ya hawo can da faɗa bai ma san me ya zama aure ba ya kamata ka zauna da mata ɗaya kawai dan ba kai ba za ka iya zama da mata biyu ba ta ce wallahi ya rasulullahi ahmi sam'i wa basari ina kiyaye jina ina kiyayewa ganina ba zan faɗi abin da ban ji ba ba zan gaya maka abin da ban gani ba ma alimtu illa khaira ba abin da na sani akan Aisha sai alheri malam wannan Zainab din fa ita ce kunnan doki suke da Aisha wajen wajen matsayi tusamini Aisha ta ce wani lokacin a ce wai Zainab ce a gaba ko Aisha ce ko Zainab ce ko Aisha Zainab wanda Allah ya auren masa da ita daga sama din nan ita ce fa wacce ta aika wa annabi abinci yana ɗakin aisha saboda ƙaunar da take wa annabi nana aisha ta sa tafin hannunta ta fasa kwanan ta zubar da shi ta ce don me za a kawo annabi abinci yana ɗakina annabi ya ce sai an biya wannan kwanan wato ita ma fa wata ce ita ce Allah ce falamma qada zaidun minha watran zawwajnaka mu muka aura maka ita inji Allah amma wallahi malam ka duba kishi bai dauke ta ta yi ƙarya ko ta faɗi abin da ba haka wata ce wallahi ya annabi ban san komai ba akan nana Aisha wahiya Aisha ta ce kaga Zainab din nan allati kanat tusamini min azwajin nabi ita ce wacce take muke kunnan doki muke wajen matsayi da daukaka wato tana neman matsayi kamar yadda ni ma nake neman matsayi a wajen annabi dama in mata biyu uku sun haɗu fa kowa fa fafata take ta gyara ya za ta samu gida daman ita mace wuka ce wata ke wasa wata duk inda ka samu wuka guda biyu in kai kuyayyas kyakyas kyakyas kyakyas ka gane sai ka ji ɗaya ta tashi ɗaya to in ka haɗa mata guda biyu to ɗaya za ta sa ɗaya dole ta dage ɗaya ma za ta sa ɗaya dole ta dage in ka zama ce ɗaya ta ga ɗaya tana tsafta to sai ta fara wanka idan ɗaya ba ta gama maka abinci ka zo ka ce da a gidan wani ne da na ci abinci yanzu to gobe za ka zo tun karfe tara na safe ta gama maka abincin rana wata ce wuka ke wasa wata ko ku yadda ko ba ku yadda ba haka ne kuma na faɗa da haka ku je ku ƙara aure mai ƙara aure je ƙara aure wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba kuma je ta zama da jahilcinsa yaushe za ka haƙura da mata guda ɗaya ai larura ce wallahi Allah kare ni ku samari matasa kar wani ya ji a ransa wai zai ɗauki mata ɗaya hudu za ka yi ka ce Allah kawo kuɗi kawai mu zuba ko nema ka ta ce maka za ka ƙara ne ka ce a kaddara ce ta Allah abinda Allah ya shi za a yi malama irin ka je zance kenan amma matsoraci ya zaman sa ba da shi nake ba ina magana da maza ne tsayayyu yawa rijal ta ce fa asama Allahu bil wara'i Allah ya kare na na Zainab da taka tsantsan Allah ka ba mu taka tsantsan Allah ka raba mu da shiga haƙƙin mutane wa tafiqat ukhtuha hamna ta ce amma abin mamaki ‘yar uwarta hamna binti jihash ita zainab tana da kanwa hamna binti jihash ita kuma abin mamaki tuhari laha sai kishin ya kama ta ta ce bari ta taimaki ‘yar uwarta ta yi dantin aisha ta daga darajar ‘yar uwarta ma'ana sai ta yi ta yada wannan maganar ita hamna saboda kaga damun tunda suna kunnen doki ne to kaga sai ita zainab ta samu matsayi ta yi sama aisha kuma ta yi mai ta yi ƙasa aisha ta ce ai na gane ta zancen da take yadawa ita hamna ba hannatu ba hamna ina fata ana fahimta akwai waccar akwai wannan to haribu laha wai tana yaƙi ne wai wa ƴar uwarta fa halakat fi man halaka aisha ta ce sai ta halaka cikin waɗanda suka halaka ita ma ranta ya baci min ashabil ifki ta fada cikin waɗanda suka yada wannan ƙarya Allah kuma dai ya kare kuma yanzu na na Aisha ta zama wankakkiya jama'a wannan shine karshen qissatul ifki abin da ya faru akan nana Aisha Allah ya daɗa kare mana mutuncin mu Allah kare iyalan annabi Allah ya ƙara manzan Allah daraja Allah kuma ya kare dukkan masu bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bari mu dakata ana insha Allah abinda muka faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada na kuskure ko tutuban harshe Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa baraka